بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim.
فصل في النفاق Wannan fasali zai bayani akan nifas ma'ana nifas jinin biki ko mu ce jinin aihuwa.
نعم والنفاق كالخير Jinin biki نعم hukuncinsu kamar haila ne في منه cikin abin da haila ya hana kamar yadda muka gaya maka can haila ya hana ibada نعم ya hana karatun ƙur'ani ya hana dukkan wani aiki na ibada نعم to shi ma jinin biki hukuncinsu ɗaya ne نعم وأكثره
mafi yawan jinin haila ستون يوما kwana 60 ne wato inda mace ta aihu jini zai dinga fita ba wai dole ne sai ya kai 60 ba mafi yawa ne نعم
iyakansa ko da ya ci gaba da fita in ya wuce 60 to ba jinin biki ba ne نعم فإذا انقطع الدم قبلها
idan jinin aihuwan ko jinin biki ya yanke نعم tun kamin a cika kwana 60 da aka ce din نعم
malafi yawmil wiladati نعم ko da a ranar da ta haihu ne an jima kaɗan sai jini ya yanke mata اكتسبت to za ta yi wanka kamar yadda take wankan haila نعم
wasalla sai ta yi sallah ma'ana duk hukunce hukunce ya dawo gare ta tun da jinin ya yanke ko da a ranar da aka yi hudun ne نعم فإذا أورها الدم
to idan a wannan tsakani baya yanke din kamin akai kwana 60 din sai jinin ya dawo mata نعم وإن كان بينهما خمسة عشر يوما idan ya kasance a tsakanin yankewan da dawowan نعم an samu kwana goma sha biyar فأكثر ko abin da ya fi كان الثاني خيرا to na biyu din nan da ya zo ba za a kira shi jinin biki ba sai dai jinin haila نعم amma misali ya ce ya yanke yau gobe ya dawo ko jibi نعم to shikenan za ta ci gaba da zama babu ibada dan har san da ya sake yankewa نعم amma daga ran da ya yanke na farko ba ta sake ganin jini ba نعم har kwana goma sha biyar to kwana goma sha biyar din nan نعم ya nuna cewa wancan ba jinin biki ba ne ma'ana ba jinin haihuwa ba ne ya zama haila ne نعم وإلا
idan ko ba haka ba ma'ana in bai kai kwana goma sha biyar ba ثم إلى الأول sai ta tara kwanakin nan da ta yanke na farko da zuwa na biyu din نعم وكان من تمام النفاس sai ya zamo daga cikan jinin biki نعم فصل في الأوقات to wannan ya gan magana kenan akan tsarki da haila da jinin biki to zai shiga magana a cikin lokutan da ya kamata ya ibada to babban ibada shine sallah نعم zai magana a cikin lokuta نعم الوقت المختار للزهد lokaci zaɓaɓɓe ga azahar نعم من زوال الشمس daga zawa gushewar rana نعم إلى آخر har zuwa النهار.
ƙarshen kama abinda ake ce manufi da zawal نعم shine rana yana hudowa daga gabas نعم zai ta yowa yamma ya ta yo yamma yana tafiya yana tafiya نعم har ya zo tsakiya sai a ce ya zama istiwa'i نعم to idan ya karkata kaɗan نعم ya fi rinjaya a yamma نعم to lokacin azahar ya shiga lokacin da ba agogo ne ko karfe ɗaya ko karfe biyu ba نعم ala kulli halin in haka da ya faru نعم to lokacin sallan azahar ya shiga ya shiga kenan نعم inda ake ganewa misali a ce akwai katanga ko wani abu نعم wani mai tsawo wani aka je aka aje shi kudu da arewa نعم wato rana yana fuskantar shi daga gabas za ga duk jikin wannan bangon gaba daya نعم babu inuwa نعم sai ta yamma don ana tafiya ana tafiya za ga inuwan da yake yamma yana ragewa rana na zuwa wurinsa نعم yana ragewa rana zuwa wurinsa har rana ya zama tsakiya نعم za ga katangan nan babu inuwa a gefe ta gabas ba shi a inuwa yamma نعم to lokacin istiwa'i kenan نعم da ranar ya karkata zuwa yamma ya fi yawa a yamma نعم za ka ga inuwa ya fara sauka ta gabas kenan to lokacin sallan azahar ya shiga kenan har zuwa ƙarshen kama kama kuma misalin inuwa in ka tsaya a rana yana nuna tsawonka ne نعم wato wani za ka ga wani lokaci yasa idan ranar yana yana yana gabas za ka ga inuwanka a yamma نعم to yana dawa yana da har ya zama kamar baka da inuwa din نعم to idan ya koma yamma din za ga ra- inuwanka na gabas yana tafiya to inuwan zai kai tun kana gajere har ya kai tsawonka نعم to lokacin mutarin azhar har zuwa daidai tsawonka نعم daidai tsawon inuwa نعم Mhm.
نعم والمختار العصري zababben lokaci ga la'asar wato ga sallar la'asar من القارة daga inda inuwan ya zamo kaman kaman kaman tsawon kan nan نعم إلى الاستدار zuwa turi-turi ma'ana rana tana haske fatas idan ta kusa fadawa za ka ga ta kaman an tura ta haka ta zamo kaman jajja haka ba ja ba to zuwa ƙarshen wannan lokacin shine kuma muhutarin sallar la'asar وضروريهما إلى الغروب to lalorinsu ma'ana da azahar da la'asar din sun yi tarayya a lalori نعم lalorinsu gaba daya ilal gurubi zuwa fadawan rana نعم والمختار للمغرب to wannan kenan zababben lokaci da aka fi so a yi sallar magariba مهم. أدرى ما تصلى فيه gwargwadon yadda za a sallaci magariban a cikinsa ma'ana kajar ma ta salla shi magariba muhutarinsa bai da yawa نعم gwargwadon misali yadda za a ce wanka ya kama ka kayi wanka kayi alola نعم kayi sallan magariba a wannan tsakanin lokacin mutarin magariba ya kare مهم. بعد شروطها bayan sharaɗin ta shine sharaɗin wanka tsarki a ce wanka ya kama ka نعم za ka yi alola ka tsaharatul habasi tsaharatul hadasi نعم.
yawa.
والمختار للعشاء zababben lokacin da ya kamata a yi sallan isha من مغيب الشفق إلى ثلث الليل daga buyan shafaki zuwa sulusin dare abinda ake abinda ake ce ma shafaki نعم lokacin da rana ya fada zaka ga wurin yana ja ja ja haka dawo haka to duhu ba zai shiga ba sai can cikin dare bayan magariba نعم to lokacin nan yamma ake duba to zaka ta ganin haske haske din nan daga lokacin da hasken ya buya نعم ya zamo duhun ne zalla to lokacin sallan isha ya shiga kenan نعم akalla da ya kan samu kusan awa daya نعم akalla kenan نعم إلى ثلث الليل الأول zuwa to shi kuma mutarin kenan har zuwa sulusin dare na farko ma'ana sulusin dare na farko نعم da za ka kasa awoyin da yake cikin dare so uku to kashe ɗaya daga ciki misali tun in rana na fadawa bakwai ne to zai ka ce har zuwa karfe goma na dare نعم sulusin dare ne zuwa ma kusan sha ɗaya sulusin dare ne نعم duka wannan lokacin idan mutum ya yi sallan isha ya yi shi a mukutari
نعم وضروريهما إلى طلوع الفجر to lalurinsu wato da magariban da ishan kenan su kuma lalurinsu lokacinsu ne har zuwa lokacin hudowar rana zuwa hudowar alfijiri idan alfijiri ya keto kuma lalurinsu ya fita kenan والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار zababben lokaci wanda ake so mutum ya sallah ya fito daga ketowar alfijiri نعم da zarar an ce alfijiri ya keto ba waya salatu ne alfijir ba نعم alfijir ke to shi kuma alfijir din shine zaka ga yadda in ka dubi gabas zaka ga a gabas din nan zaka ga a cikin duhu zaka ga haske ya fara fitowa to in hasken nan ya fara hudowa zaka ga yana ta karuwa yana ta karuwa har ya gama sama to da zaran hasken nan ya fara hudowa ba an gani to lalle farkon lokacin muktarin asubahi kenan ka zuwa ilal isfaril ala zuwa sararewa wato wuri ya fara sarari kaga idan wuri na haske za ka iya hango mutum za ka iya hangen mutum na kusa da kai za ka yana ƙara tsara za ka hangi na nesa har za ka hangi inda za ka ce ga mutum can koda baka cewa ne ba shine isfaril ala isfaril ala yawa wannan isfaru da sin sararewa wancan can isfaru da sadi turi turi نعم mafi ɗaukaka وضروريه إلى طلوع الشمس to lalurin sallan asubahi har zuwa lokacin da rana zai hudu نعم والقضاء في الجميع ma wara a zalika نعم to yana so ya gaya maka ya gaya maka muhtari da laluri muhtari da laluri نعم ma'ana sallah bai zamo wa kala'i ya zamo biya نعم ma wa- a cikin dukkan waɗannan salloli da muhtari da lalurin نعم ma wara zalika abin da yake bayan wancan nan ka kenan ma'ana in baka yi sallah in ka samu sallah a muhtari yafi نعم in baka yi baka yi a laluri dukkan su kala- ada'i ne ba kala'i bane نعم shine yace kala'u biyan sallah fil jami'a cikin dukkan wannan lokuta na mutane da lalurin نعم ma zalika abin da yake bayan waɗannan lokuta ne sai laluri ya fita Mm.
ومن أخر صلاة
wanda ya jinkirta sallah حتى خرج وقتها har dai lokacin ya fita kuma da lafiyansa ba wani abu ya ba نعم فعليه ذنب عظيم to lallai zunubi babba ya tabbata a kansa نعم إلا أن يكون ناسيا sai dai in ya zamo mantuwa ya yi أو ناعما ko bacci ya kama shi نعم ولا تصلى نافلة بعد صلاة to الصبح wannan kan babu laifi gare shi نعم ولا to- يصلى نافلة ma a sallan nafila بعد صلاة الصبح bayan sallan asubahi إلى ارتفاع الشمس har zuwa dagowar rana domin lokacin hudowar rana ba a aikin wata ibada نعم don an samu wani lokaci can masu bautan rana نعم shi yasa aka hana a lokacin a yi ma'alla a yi sujada a lokacin abban sahaban malikiya نعم har zuwa rana ya dagu نعم wato rana ya fito ya dago sama Mm.
وبعد صلاة العصر ba a sallan nafila bayan sallan la'asar إلى صلاة المغرب har zuwa sallan magariba shi ma kaga lokacin lokacin fadawar rana ne kamar yadda aka ba a so a yi lokacin hudowar rana a lokacin fadawar rana mu ba a yi Har- mm.
وبعد طلوع الفجر hakanan ba a wani nafila bayan hudowar alfijiri نعم إلا الورد إلا الورد sai للناعم dai wurdi ga mai bacci ano gabarinsa kamar ka saba duk dare نعم za ka yi raka hudu ko shida ko na abu wanda ka ajiye wuridinka نعم rannan sai bacci ya kama ka نعم baka balka ba sai da aka yi a salatu نعم to kuma kamin liman ya fito akwai lokacin da za ka yi wannan نعم to wannan an baka dama tunda ka saba yi bacci ne ya hana ka sai ka yi sai sai illal wurda sai dai wuridi ga wanda ya bacci gabarinsa وعند جلوس الإمام to إمام الجمعة haka nan ba a nafila lokacin zaman limamin juma'a على المنبر isamin bari mana idan ka je juma'a za ka yi ta nafila masha Allah amma lokacin da aka yi kiran sallah kamin ya kira sallan farko liman zai zo ya hau minbari yana zaune da a kira sallah to da zaran ya zauna a kan minbarin nan kuma nafila ba zai yi ba sai dai a saurari liman وبعد الجمعة حتى تخرج من المسجد haka nan makaruhi ne a yi juma'a nafila a masallacin juma'a نعم bayan an gama juma'a نعم sai ka fita daga masallaci نعم sannan ne ya kamata ka yi فصل في شروط الصلاة to wannan kenan fasali zai magana a cikin sharaɗan sallah نعم وشروط الصلاة sharaɗan sallah طهارة الحدث tsarkin kari وطهارة الخبث da tsarkin dauɗa ma'ana hadasi shine kamar tusa bayan gida fitsari kashi نعم habas kuma dauɗa نعم ba a son a yi sallah da dauɗa
نعم
min albadani daga daga jiki والثوب da tuba wato dole jikinka ya zamo ba najasa a ciki نعم dole tufanka ya zamo ba najasa a ciki نعم wal makani wurin ma da ya kamata wurin da za ka yi sallan shi ma ya zama dole yana da tsarki وستر العورة sharaɗin sallah kuma rufe al'aura ba a sallah tsirara نعم ko kai kaɗai ne a ɗaki dole ka suturce kanka نعم kamar yadda wani ba zai ganka ba kana tsirara haka nan a sallah bai yiwuwa kai sallah sai kana da sutura نعم واستقبال القبلة sannan fuskantar kibla inda gabas yake dole ka fuskanta an kai ba ta wannan wurin ba bai yi ba نعم وترك الكلام sharaɗi kuma ba a magana a sallah a bar- barin magana sharaɗi ne a cikin sallah وترك الأفعال الكثيرة haka nan barin aiki mai yawa duk wani aiki mai yawa نعم to shi ma a cikin sallah ba a yin sa وعورة الرجل to da yace satrul auratin nan نعم rafa al'aura to ina ne al'aura wanda dole ka rufe shi in za ka yi sallah نعم shine ke kawo maka al'auran namiji inda aka ce ba zai yiwu ba sai ya rufe shi نعم ما بين السرات إلى to الركبة tsakanin cibi zuwa gwiwa dole ne a rufe shi sannan a yi sallah نعم daga cibi zuwa gwiwa نعم Mm.
والمرأة كلها wato عورة idan mutum da zai je ya rasa tufafi sai dai abin da zai rufe daga cibi zuwa gwiwa نعم to wannan ya halatta ya sallah ba sai ya rufe sauran jikin ba نعم yawa amma ita mace ko dukkan ta al'aura ce ما على الوجه والكفين banda fuska ita mace sharaɗin sallanta sai ta lullube dukkan jikinta amma banda fuska da tafi guda biyu وتكره الصلاة في السراويل an ki mutum ya sallah a cikin wando نعم إلا إذا كان فوقها شيء sai in an samu wani abu a saman wandon ko da singileti ne نعم ma'ana ya sallah da wando kawai نعم sai makaruhi ne amma in babu ne sai kai sallah da wannan ya isa amma idan ba idan ko a akwai wani abu to lalle a sa wani abu a tsakiya ko da shirt ne ko da singlet ne akwai wani abu a saman su don ka rufe al'aura din amma sauran jikin yana na ko da aka ce al'aura kenan an makaruhi ne kai sallan ba tare da wani abu a fuskan ka a- a- mutum ya sallah da wando kaɗai bai sa riga ba mai sa riga ba shine eh, makaruhi ne illa iza kana fawqa hashirin kenan sai in akwai wani abu a samanta wato wani tufan a samanta wa man tana jasa tsawo
wanda tufansa ya najasu ma'ana zu- najasa ya sau- ya shiga tufan na'am wala mai ji sauran gairahu kuma ya nemi wani tufan da zai sallah bai samu ba sai shi bai samu wani tufa a gaira waninsa ba wala mai ji ma an yasiru to ga sallah ya zo ba wani riga ba wani kuma ruwa da zai wanke shi na'am wala mai ji ma an yasiru bai samu ruwa da zai wanke shi ba bihi da shi wala mai kun inda hu ma yalwasu ko kuwa ma ya labasu abin da zai daura kamin ya wanke lam yakun inda hu bai zamo gare shi ba hatta ya gasa har ya wanke shi na'am wa khafa qurun alwaqti to ga lokacin sallah kuma yayi ya ji tsoron sallah zai lokaci zai fita zai zamo kala'i na'am sallah bila jasati to ya yi sallah da jana- na najasansa ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha na'am Allah bai kallafa mutum sai abin da ya samu dama na'am tunda ba da gangan bane ya rasa abin da zai wanke ne na'am ya rasa kuma wanda zai sa to ya yi sallah da najasansa Allah ya karba na'am wala hillu ta'khiru salati to jinkirta sallah baya halatta bi adami taharati saboda rashin tsarki wa man fa'ala zalika wanda ya aikata wancananka فلا فارقه ya saɓi ubangijinsa ومن لم يجد ما يستر به عورته wanda bai samu abin da zai suturce al'auransa ba ya nema ya nema bai samu ba صلى عريانا ya sallah tsirara a wani kaulin hanci ya runtsa ido نعم ya rufe idon nan kare ga al'aura نعم ina ne haka zai faru kamar misalin mutum ma abocin irin mutanen bakin rafi din nan نعم sai mutum ya je ya wanka a cikin bakin rafi ya fito sai an sake tufafinsa ko tuba ya ɗauke نعم yana neman yadda zai yi ya samu tuban bai samu ba نعم to ga lokacin sallah ya yi نعم idan ya yi alulan nan ba tuban da zai yi to an ce kadda ya jinkirta sallah نعم ya sallah tsirara نعم Eh, kuma kamar a wannan an kaje ne ta manga bara ka ji an ce in ma jama'a ne ai jami'i نعم liman ya zauna a tsakiya نعم ko kuma ya shiga gaba amma dukkan su sun tsaye dokar ya ga al'auran shi kar wani ya ga al'auran su ومن أخطأ القبلة wanda ya kuskure alƙibla فعاد في الوقت ya sake a lokaci ma'ana kuskure alƙibla ka je wuri ka sauka ko a hotel baka san inda gabas yake ba نعم ka nemi mutane su nuna maka gabas baka san inda gabas yake ba ko ka sauka wani gari نعم wannan garin baka san inda gabas yake ba ko wanda zai nuna maka نعم sai kai tawakkali kai sallah kawai نعم bayan ka gama sallan can da dadewa sai ka ga wani yana sallah ba inda kai ba نعم sai ka tambaya amala ina ne gabas ce a ina ne gabas نعم kayi kuskure to in akwai lokaci wato lokacin bai fita ba نعم to ka sake a cikin lokaci Mm.
وكل إعادة في الوقت to duk wani abu da aka ce ka sake a lokaci فهي فضيلة to lallai musahabi ne ba wajibi bane ai sallan dai inda kai akwai Allah Allah dai ya sa sharadi ne a fuskanci gabas نعم don haka idan da lokaci ya wuce ba za ka sake ba haka duk abin da aka ce za ka sake a lokaci ba wajibi bane musahabi ne وكل ما تعد منه الصلاة duk abin da ake tsaki mai da sallah min da gare shi في وقت in dai za a ce a mayar fil wakati نعم a lokacin ويعاد منه الفائت.
to yana so ya gaya maka wanda lokacin ya wuce ya wuce ba za a mayar ba ba a mai da tsirariya daga ciki نعم wannan filatu نافلة.
ko kuma nafila shi nafila kam ka yi nafila kana ta fuskantar wuri ashe ba ba ba gabas bane نعم sai da aka gama ka gane ai ba gabas bane to tunda ba farilla bane yayi kenan ba sai ka sake wannan ba da farilla ne aka ce ka sake a lokaci نعم alhamdulillah